الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب مسير الولاء لمن أعتقى babin da ya zo na bayanin cewa walitaka ko walici ko jibintan al'amari na wanda ya yadda bawa ma manar wali awwalan ina manar wali wali waliyuka allazi yalika allazi yalika huwa waliyuka wanda ke so ka shike kusa da kai ai hada min al-mu'min huwa allazi yalika huwa allazi yuhibbuka allazi yuhibbuka huwa allazi yalika allazi yalika wanda yake kusa da kai to shine yazo ya rarrabu Allahu waliyul ladina amanu alaysa kazalik shine majibincin al'amari ke ba eh a to shine majibincin al'amari ne waliyinta wanda zai bada ita ba haka bane ba ko kuskure ne yin haka ne to ya ma ake daura auren ma da tukunna daga an zo muna nema ba za a ce an baku bane sai a ce an auren maka aure ya dauri duk wani abin da za a yi so biyu na uku ko liman ya yi addu'a ana tabbatar da ana da tabbatarwa ne amma muna nema mai kaza an auren maka ko an auren masa daga nan in an tashi an je ya halatta saboda mazar ta zawajur ka iyaha na auren maka ita aure yayi ko bai ba addu'o'i da menene ana yi ne don samun albarka don tabbatar da abu amma daura aure shine an auren maka da ita to bahaushin an ce an baka me ake nufi eh ba aure yayi ko bai ba bai ba to ko menene ma zai zo ya fito fili insha Allah to jaman ana karatu tambaya ta zo aka yi tambaya cewa mutum ya yanta baiwarsa sai ya mutu za ta yi mishi takaba sai muka ce ai takaba sai aka ce mai matarsa ce ma'ana wannan tambayar na nuna cewa ba wanda zai takaba sai matarsa ce an fahimta ana ta akwai wanda za su ta kaba? matansa to ta kaba ta kasu kashi ne babba da karama ta kaba ta wata hudu da kwana goma sai matansa amma ta kaba ta kwana uku shari'a ta ba da izini don masu Allah sallallahu Alaihi wasallam ce la ya hillin ra'atin tuminu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa shi yasa kanwarsa ce yarsa ce yarsa ce gwaggwansa ce kawunsa ne duk wani abin alaka da ke a ciki in ai mata rasuwa ana dan ba ta dama kaɗan ta yi jimami na kwana uku ina ma na za a ba ta dama ta yi jimami na kwana uku saboda shari'a ta ba ta izini kada ya shige kwana uku dalili kana dawowa gida ka tar da matanka ko ba ta yi kunshi ba ko ba ta yi kiso ko ba ta gyare-gyare ba wanta ya rasu ko kawunta ko waninta ya rasu to sai ka dan ba ta dama zuwa kwana uku saboda mutum ce tana ji a ranta ranta ya bace ta nuna jimami na kwana uku shari'a ta ba ta wannan izinin kada ka haramta mata amma kada ya tsallake kwana uku an fahimta ta kaba ta haka suka shi nau kenan wata hudu da kwana goma sai matan aure kwana uku fa duk wanda ya dangance su zai an fahimta to sa'an nan kuma matsala ta biyu cewa aina Allah qalat fi sama alaysa kadhalik wannan matsala ce da manya-manyan malamai su ma sun fada cikin wannan matsalar ba wai abu ne da sai masu kananan ilimi ba saboda matsala ce ta zo aka duk matsala in ba mai da hankali kai ka karanta ta kowace fuska ba in an ce Allah na sama shi suka ce ba sama Allah yake ba ina yake yana ko'ina sun manta cewa saman nan na cikin ko'ina A'a. Allah na ina yana ko'ina sama ba ta cikin ko'ina to yana sama ke amma wannan tunanin ba bai zo musu ba an fahimta to wannan matsaloli ne Allah na sama wannan matsala al-istiwa'u an zo wajen imamu malik aka tambaye shi menene iswa'u yace al-iswa'u ma'qulun wal kayfu majhulun was su'alu anhu bid'a a fitar da shi kare ka muna bid'a imamu malik ba a wasa wajen sunna da bid'a imamu malik ba shi da wasanni bai san wasa ba a ciki saboda duk sa'an da ya tabbatar da mas'ala ya san abin da yake fada duk inda ka kai da ilimi Allah zai jarrabe ka da wanda yazo yana so ya rikita maka lissafi to Imam Malik sai ce ana ala yaqinin min dini aw kullama ja'ana rajulun ajdal tarakna ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yace ina da yaqini a natsifa dake cikin ilimi na yanzu duk wanda yazo mana rikitaccen mutum yazo zai rikita mana lissafi sai mu bar abin da manzon Allah ya kawo mana an kai riko da abin da manzon Allah ya kawo kai ne kake kan daidai an fahimta to shi yasa Imam Malik imamu ahalis sunna ne imamu abu hanifa imamu ahalis sunna ne imamu shafi'i imamu ahalis sunna ne imamu ahmad imamu ahalis sunna ne imamu malik yana da matsayin da ya kare addini ya zama imamu ahalis sunna to mas'ala duk wa'annan a immatu ahalis sunna ne to imamu ahmad ya samu kanshi ne cikin wata mas'ala mas'alatu khalqil qur'an da aka samu wata gurbatacciyar aqida ya zama na shugabanni halifofi sun goyi bayan wannan matsala sai ya dace zamanin imamu ahmad dai da imamu shafi to malamai da ba su da to ba su yi karfin hali ba za a ce ko ba su da karfin hali wanne ne ya fi ladabi ba su yi karfin hali ba kamar imamu shafi sai suka yi tawili ba su yadda da aƙidar ba amma sun shiga cikin azaba sai suka yi tawili sai an zo cikin jama'a sai a ce ka faɗi akida to sai suka ɗauki alƙur'anu wattauratu wal'injilu wa kaza hazihi mahluka me suke nufi da hazihi wa'annan yasin mahluka amma wa'ancan su ba su fahimta ba sai su ɗauka abubuwan da aka kira sunansu su ne mahluka da sai a ce imamu shafi kai tafi imamu ahmad a buga a buga a gani kamar zai a kai tawili mana ka fita lafiya lafiya kowa ga shi duk mai tawili kai imamu shafi ya zo gida imamu ahmad ka kai shafi kana tawili ya ce imamu ahmad kiran da allah ya maka irin dukan da ake maka ne ai mai aiki na shekara lafiya shi yasa nake tawili don zauna lafiya aka wahal da shi wannan khalifa ya zo ya wahal da shi wannan khalifa ya zo ya wahalar da shi kai tawili ka huta sai an zo an taru zai tawili sai ga taron da aka yi din nan ga ɗan jarida ga virino ga express ga kaduna ga bbc ga voa ga duk an haɗu sai ce na faɗi tawili a ji a yada a duniya sai karfin hali sai a koma da shi kurkuku a wahal da shi ya jajirce ya ƙi yin tawili imam shafi'i ya zo gidan shi ya mishi sallama da darajar ka da ilimi ka ce kana tawili ya ce to inda Allah ya halicce ka kato mai karfi menene dukan da ake maka na zaune lafiya nin ainihin rabi a sun koma lafiya shi yasa da tawili to da ya karfin hali bai tawili ba sai wata ranar Allah ya kawo halifan da ya zo bai dauki wannan aqida ba to inda imamu ahmad ya sira kenan shi aka jinjina mishi imamu ahli sunna inda ya samu wannan darajar kenan amma in ba haka ba in an ce shi kadai ne imam ahli sunna imam malik fa imam abu hanifa su imam kaza kaza kaza fa imam malik da aka yi fatawa ya zo ya ce a ayyar aka yi ba abinda ba yi mishi ba ya tsaya daren da kankan wannan fatawar ba imam ahli sunna ba ne ba imam ahli sunna ne to amma matsalar imam ahmad matsala ce daban imamu ahmad tsananin riko da suna shi da abdullahi bin mubarak suna tafiya abokin abokan juna ne suna tafiya sai suka ga wani tsoho yana alwala bai iya alwala ba su kyale shi allah zai kama su su je neman gyara rigima mai tashi sai suka ce to ya za mu yi sai suka suka ce dattijo ni da ɗan uwana ɗin nan mun yi sabani na ce na fi shi ya alwala ya ce ya fi ni iya alwala yanzu mun yadda da kai kai muna hukunci zan yi alwala ka gani ya yi alwala ka gani ka nuna waye iya alwala hukuncin da kai mun yadda an gina wa dattijo kuma gina ba shi ba to shi kenan ku yi alwala mana mu gani an ba shi girman shi kowa sun ka ba shi girman shi sai al'amura sun sauki amma matsala ana ta kai kawo ana ta kai kawo ba komai ne fa yake zama wa nasiha ba fa sai an san ina malan nasiha yace to ku yi alwala imamu ahmad zai alwala sunna sak wajibai ne mustahabbai ne da menene da menene da farillai komai sunna sak yayi alwala ya gama abdullahi dan mubarak sunna sak yayi alwala ya gama dattijo ya kalle su ce tabbas kun fi ni iya alwala in magancewa kake so akwai hanyar da za a bi a magance abu ba hanyar da za a bi a rikita al'amari a ce imam ahmad zai alwala a ce abdullahi ibn mubarak zai alwala to man niyyar su gyara ba niyyar su neman girma ba fa akwai lokacin da kake neman gyara akwai lokacin da kake neman a sanka in ba haka ba mai cece nasiha ina ba nan nasiha eh al-ikhlas al-ikhlas ka tashi cikin gidan radio ko talabijin ko cikin jama'a masallaci ka fallasa shi ka ce ka yi mishi nasiha ba nasiha kenan an fahimta an-nasihatu al-ikhlas لأنك إذا فسرت النصيحة بما تعرفه إذا جئت إلى الحديث الصحيح سوف لا تستطيع أن تفسر هذا الحديث الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الدين النصيحة sai muka ce wa za a mana siya sai manzo Allah ce Allah an taba fada ai da kima wurin Allah ma ana mishi nasiha ai to an nasiha ta in ka kawo kalmar nasiha ka dangana wajen lillahi yaya nasiha take in ka kawo ka dangana littafin Allah manzon Allah a'immatul muslimina ammatihim abin da ke tabbatar ma da cewa nasiha ikhlas shi ne wahum lahu nasihuna ala adullukum ala ahli baitin yadkhulunahu lakum wahum lahu dan da aka haife shi yau ko jiya shine ka ajiye shi kana mai nasiha zai fahimce ka zai san abin da kake ciki ba zai san abin da kake ciki ba an-nasihatu al-ikhlas to in ka dauki an-nasiha al-ikhlas to shi ne za ka iya fassara hadisi addinu an nasiha kulna liman qala lillah ma ma'anar nasihatu bi nisbati lillah sihhatu al-i'tiqad fi wahdaniyati ka kadaita Allah a cikin me a cikin abu uku uluhiyatihi rububiyatihi asma'il husna wa sifatil ula ka kadaita shi ina ma na kadaita Allah a cikin uluhiyatihi ka kadaita Allah a cikin aikinka ka kaɗaita Allah a cikin aikinka ibada sallah duk abin da za ka yi saboda Allah ka yi saboda Allah ba riya a ciki ina mana kaɗaita Allah a cikin aikin shi ka kaɗaita Allah a cikin aikin shi ne rabbu shi ya halitta shi ke ba da arziki shi ke yin kaza shi ke yin kaza ba mai iya yi sai Allah ka kaɗaita shi a cikin asma'ihil husna wa sifatihil ula misali anta mawjudun Allahu mawjudun duk kun dace a cikin suna da wujud hal wujuduka ka wujudillahi me bambanci li'anna wujudaka masbuqun bil adam wa sayantahi wujudullahi lam yusbaq bil adam wa la yantahi kai da babu kai aka samar da kai za a zo a rasa ka to wujudin samuwanka daidai da samuwan Allah madaukakin sarki anta ghaniyun wallahu ghaniyun kun hadu a cikin suna wadata amma kai wadatarka daga baya ka samu wadata Allah ne baka in Allah ya ga dama zai janya bi Allah kuwa ginahu zatiyu anta ginaka a shay'un arabiyyu abu ne da yazo kuma zai yi wa ya tafi amma Allah madaukakin sarki tun da yake mawadaci ne kuma ba zai taba yiwuwa a siffata shi da rashin wadata ba to haka siffofin Allah madawakin sarki to shine an-nasihatu lillahi kenan wa li rasulihi ma mana an-nasiha bin nisbati ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li kitabihi kai yadda al-qur'ani littafi maganan Allah ce littafi ne daga Allah ka karai kai aiki da shi ka karanta kai kaza kai shar'a da shi ma mana an-nasihatu li rasulihi صحة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء توحيد الاتباع كيد محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي القرشي منظم الله ني الله ني يا ايكو شي da shari'ar musulunci ka bi shi ka yi aiki da abin da ya faɗa ma ka girmama shi ka so shi fiye da kowa cikin mutane ka girmama shi fiye da kowa cikin mutane in ya faɗa babu wanda ke da cewa kuma game da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi mishi nasiha amma manzon Allah na da faɗa ka ce wani malamai ka kowa yana da faɗa shi ma ma ba ka yi ma manzon Allah nasiha ba saboda akan haka yin bid'a duk ya soke yi ma manzon Allah nasiha ba ba ka yi ma manzon Allah nasiha ثم لأئمة المسلمين وعامتهم ما هي النصيحة بالنسبة لأئمة المسلمين وعامتهم ها؟ يا زائم أئمة المسلمين وعامتهم شو أقبل الإخلاص تجمي ها؟ يا زائم شو نصيحة أن تخلص في حال النصيحة ما معنى الإخلاص في حال النصيحة ولا تعلن إيه؟ وأن لا يؤلن ما يناسبهم لا يهاكي من ينصيها لما أشوغ بني المسلمين ya ka ainihin to ya danganci wannan akwai wanda ke da daman da za shi same shi sai ka je ka same shi ka yi mishi nasiha Allah baya so Allah gaza saboda mai saboda manzo Allah ya shirfi da ka'idan al'amur bil ma'aruf man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wannan sai masu mulki masu iko wa in lam yastati' fabilisanihi ka je ka faɗa in baka da iko karya wannan abin ko lalata wannan abin kada ka tasamma wannan zaka haifar da fitina fiye da abin da ke akwai sai ka je ka faɗa tsakani da Allah Allah baya so haka wannan ya soke shari'a wannan yayi kaza kaza kaza kaza al'adu ma ya komai ma faɗa mishi yayi aiki da shi ko kare aiki da shi ka fita ko an ce ka tilasta mishi sai ya aiki da shi an ce ka tilasta masa sai ya aiki da shi sai ka faɗa masa yana nan kuma ubangijin shi zai tambaye shi ba haka bane ba in ba ka da ikon yin wannan kaje ka same shi kai mishi magana to ya za ka yi eh sai ka samu wanda zai iya isar da sakon kamar wa kamar me kamar gidan rediyo gidan talabijin gidan jarida wanda ya isa ya fada masa ashe faɗan ma akwai wanda isa ya faɗa ke haka ne shi ne nasiha shi ne ikhlasi ɗin ba ina son in shaharar da kaina ba ne abinda nake so shine wannan abin kuskure ne Allah kuma ya ce la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu sai ka je ka bayyana ai aiki da shi ba ai aiki da shi ba ba aikin ka bane wannan aikin ka shine ka bayyana li'a'immatil muslimin wa 'ammatihim sauran ƴan uwanka musulmai kuma yaya nasiha take tsakaninka da su eh sai ne a hau wai a hau ne a hau duro to wannan matsalar an tattauna shekaru 20 25 30 wani yaro a university ya ce malam masallacin unguwanmu wani ya tashi ya yi bai iya sallah ba na tashi na yi mishi magana ya gyara sallah shi kenan sai ya hau da fada ya ce wai na yi mishi kaza na yi mishi kaza na yi mishi kaza ni kuma na gyara mishi sallah shi ne kuma gaskiya ya gyara ya ga dattijo bai iya sallah ba kamar yadda dattijo bai iya alwala ba dattijo bai iya sallah ba kuma yana sallah tun ba a haife ka ko ba a haife uwarka ba ya za a yi ka koya masa sallah a cikin jama'a eh to sai da hikima ko to sai na ce masa yanzu bil misal yattadhihu al maqal wannan tsoho da ka tashi a cikin mutane ka fallasa shi da ya kake so a unguwarsu aka ce ba mai fada a ji sai shi ya za ka yi ya za ka yi ai sai in bi shi gida wani ce karya kake ba kai saka bi shi gida ba sai ka zabi manya eh sai ka zabi manya waɗanda za su iya masa magana ya ji ka isa ka je ka ce ina son jika ka ko ina son yar unguwan aura kai ka isa sai ya zabi mai manya to haka har cikin nasiha ɗin amma da tilo yana sallah shekara nawa ka tashi cikin jama'a ka ce bai iya sallah ba yanzu za ka koya mishi sallah wulakanci kenan kai mishi ba nasiha kai mishi nasiha ina suke ina yan nasiha ba su zo ba kenan yau kullum sun tashi rigima da mutane unguwa kullum suna na ce musu ba haka ake nasiha ba nasiha kaga limamin nan da yake sallah tun ba haife ka ba azumi ya kama ba shi ku je ku sayi mashi buhun shinkafa da sukari ku ba shi kyauta a samu atamfa a bashi ba matan shi za ku ɗin rigima ta ƙari sai suka yi aiki da wannan ba na tsammanin ma ya kai buhun shinkafa wannan yaron nasu aka ji aka ba liman da kaza da kaza da kaza da kaza da kan shi cin yara ku zo ku yi ta hajjudin ku zo ku yi ta hajjudin ku gaga babban nasiha kenan gaga babban nasiha to ka gani da suna son su yi masa juyin mulki ne da suka biyo ta hanyar da yake ya fahimci cewa ba juyin mulki za su yi masa ba ba a zauna lafiya ba suka kawo masa abinci aka kawo kaza aka kawo kaza sun kungiya ne suka sassai aka samu atamfa aka ba shi ba matarsa aka hada da kudin cefane aka zauna lafiya ya yadda da su ya ba su dama masu suna ta abin nan dinsu a masallaci to kaga an zauna lafiya kenan an zauna lafiya kenan amma kai baka san ci da shan mutum ba a madina wani daga amurka ya zo ne sai musulunta wannan ya zo shi kai kai ka sami breakfast kuwa ka karya ke iri wannan kuwa kullum ka yi sallah gobe ka yi sallah ya ce ya kai damuna kullum na yi sallah ka taba tambaya ta na ci abinci ko ban ci abinci gaskiya ne komai da hanyar da ake bin masa a cimma nasara an fahimta babu masirul wada'i liman a'taqa to alwala'u nan shi mu ce a ce masa me walici ko walitaka ko wajibintar al'amari eh duk sun kusa saboda yau ka san malan waliyi allazi yalika wala yalika illa habibuk alaysa kadhalik قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت an karbo daga rana aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta ce su aisha ai an san kisa su ne da akwai ka'ida cikin wannan kissar tasu ta in kana son ka zauna da matarka lafiya ko in kina son ki zauna da mijinki lafiya wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi sai ne وأظهره الله عليه سمي عرف عن بعض وأعرض عن بعض وأن سر الرأيوة كنا عرف عن بعض وأعرض عن بعض إسا دول ما تلك أه؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض هنا معنى عرف بعضه وأعرض عن بعض دول كيما ما تلك عرف بعضه وأعرض عن بعض don ba za ka taba samun matan da ba sakaci ko wauta ko sabo ko rashin yin daidai ko menene in ka ce za ka kama ta da komai ba za ka zauna lafiya ba sai kai ma ka furfure sai an zo abu dawo da ana kitabul adab sai ka sai ka shiga taitaye ka ko ba haka bane ba eh sai ka samu hankali amma lokacin an ce ma baka da hankali ba za ka yadda ba sai da ka zo ka ce ashe da hauka nake ba hankali arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'dahu haka ke ma mijinki ba namijin da ba zai kuskure ba ba zai namijin ai ba za ta yi wuta ba ko aka ma a dan daga abin ko ba zai kuskure ba ba zai abin da ba daidai ba ba zai sheke ma ki arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd sai ki kama shi da wani laifin sai ki yafe wani laifin kai ma sai ka kama ta da wani laifin sai ka kaura kai ga wani laifin kada ka kada ka dauko maganar ma shikenan sai ku zauna lafiya balle ke mace duk yadda aka yi ana so ko ba a so abu daidai ne ko ba daidai ba ne wallahi wani abin dole a bar shi haka yadda yake ko namiji na da haƙƙi kan matarsa mace na da haƙƙi kan mijinta a shar'ance tana da haƙƙi a shar'ance yana da haƙƙi amma kowa ya sani a gidan shi cewa kuma kowa ta sani in ya zo da fushi yana faɗa zai yi faɗar cewa 'yar iska shi ke haƙi irtikabu a hafi gararai ne in ka ce ke ma haƙi kai ma ɗan iska sai mai faru sai ki ga aurenki sai ya mutu lokacin kin shiga cikin babbar matsala ke ya yi fushi ba ana goyon bayan dukan mace ba ne ba shi dun mai mutunci ba ya dukan matarsa ba ya dukan mace sai ya fushi yana sai da ke hikima yake ce fa'aqidu misl ma uki ki ba ki karbi shi mari gobe sai a zo a kwashi kayan ki a tafi ya sake ki to sai ki yadda cewa namiji na da wannan kwarjinin in yayi ba wai dan daidai bane zaki kyale shi ba a'a dan kar mas'alar ta da lalacewa ne arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd yasa lokacin da yace in ya mare ki kirama duk kowa dutse da kowa ta shi a ba ya daidai ba ba ya daidai ba ba haka bane ba ba a ce ya halatta ya mare ki ba ba a ce daidai ba ne amma in hakan ya faru sai mai alaramma sai a yi mai sai a yi haƙuri sai ki ga irtikabu a kafu dararai in kika ce za ki rama gobe sai a kwashe kayan ki kuma aure ya mutu ke an samu mai babba shi yasa ke hakuri zaki yi cewa namiji na sama da ke din nan ba wai ya halatta ya zage ki bane ba ba wai ya halatta ya dake ki bane ba to amma ya riga yayi ya riga yayi sai ke ma ki mai sai ki hakuri zai wuce wai mai ba a ina ruwanka da wannan magana ina ruwanka da wannan magana eh ina ruwanka da wannan magana ana nuna ma mace ne yadda za ta iya zama don matsalar duk in ba ka samu abin da ke nuna cewa ka gaza ba ne dan adam duk baya so a ce ya gaza shi ke ka haifar da fitintimin baki daya lokacin da yazo ya fushi yana magana yana magana yace ɗan iska kaza kaza kaza sai kuma kace ɗan iska kai ma a shar'ance ya halatta ko in ta yi haka ta yi kuskure eh ta yi daidai amma wannan daidan da ta yi zai haifar mata mai barna to sai ki hakuri da wannan saboda ki rike babban alkhairi zai zo ya baki hakuri wannan fushin da yayi ba haka bane ba malikiya su ya suka ci shine wa in asarra nabiyyu ila ba'd azwajihi sai ne wa azharahu Allah alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd ai kaga Allah ne sanar da shi amma sai ya dauki wani yayi wani kuma ya kau da kai to kai ma dole sai ka kau da kai da wani abin ke ma ki dole sai kin kau da kai ka'idar rayuwa kenan gidan aure an fahimta annaha qalat ja'at bariratu bariratu tazo fa qalat sai ta kada baki ta ce inni katabtu ahli ala tis'i awaqin ne muyi mukataba ni da waɗanda ke mallaka na akan ukiya tara zan biya su zama ɗaya fi kulli amin ukiyatun fa'ini kowace shekara zan ba da ukiya ɗaya mana sai na shekara tara tukun zama ɗaya ke ki taimake ni ko zan iya biya rana ɗaya na zama ɗaya faƙalat aishatu sai na na aisha allah kara mata yadda ta ce in a habba a haduki an a udda alahun aiki a dattuha in suna son na kirga musu na biya su kashi kudin hannu zan biya su in ya so su ɗan take waya kunuli wa la'uki ya zamo ni zan mallaki jibintar al'amari ko walicinki fa'al in suka in sun yadda da haka zai fa zahabat bariratu ila ahliha sai barira ta je wajen waɗanda suke mallakanta ta ce ga abin da yake faruwa faƙalar lahun zalika fa'abau alaiha iska ce a'a mu ba za mu yadda mu sayar mata wani kinshinki jibinta al'amari ke saura hannunsu ba za mu sayar mata da ‘yan taki kuma mu mun karbi kuɗinmu mun sayar mun karbi kuɗi kuma mu ke mallakan walicinki jibinta al'amari fajat ne inda ahliha wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisu da ta dawo wurin na aisha ta bata bayanin abin da ya faru a lokacin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalis suka ce wa rasulullahi alwawu lil hal kenan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasul mubtada wa mudafun lafzu jalala mudafun ilayhi sallallahu alaihi wasallam jumla du'a'iyya la mahalla laha min al-i'rab jalisun khabarun li mubtada والجملة من المبتدا والخبر في محل نسب على الحال أي حالة كون رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقالت شيتتي لعائشة سيتفادى مع عائشة إني قد أردت عليهم ذلك فأبوا علي أي نافت أمسى بن ديك فلازسك آآ سوبا سيدبا abin da za su yadda a kai shi ne za su sayar miki ki yanta ni amma kuma sun karbi kudinsu kuma su za su ci gaba da rike a jibinta al'amari na alai illa an ya kula wala'u lahu fasami a zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji abin da ake faɗa fasa'alaha zai tambaye ta lafiya ne me yake faruwa ne fa akhbaratu aisha sai na na aisha ta ba da labari barira ce ta zo ta ce an yanka mata fansa shekara tara za ta kawo fiya shekara tara in ce ta ce ko zan taimake ta sai na ce ta je ta fada ma waɗanda suke mallakata in suna so zan saye ta da biya yau yau a mallake ta sa'an nan kuma walicin al'amarinta yana hannuna sai suka ce a'a su ba su yarda ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ce خذيها واشتركي لهم فإنما الولاء لمن أعطى كسايتا ki bar su a kan sharaɗinsu da suka ce su zafi ai a shar'ance walici ko jibintan al'amari na wanda ya yanta bawa ne ba wanda ya sai karbi kuɗi ba an fahimta wa fa'alat aishatu sai na aisha ta ce shi kenan da yake biya su kudinsu ba ruwanmu da sharaɗinsu ko sun sharaɗi ko ba sun sharaɗi ba tun da sun karbi kuɗi wannan matsalar ta tashi hannunsu sun makama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'annan sai manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi finnasi a cikin mutane fahamidallaha wa asna alaihi sun makala sa'annan sai ce amma ba'adu bayan haka in balarabe ce amma ba'ad yace wa qad alima al-hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha kowa ya san bayani a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har Ahmad Shauki cewa yi arsalta Musa bit tawrata mubashiran wa ibn al-batuli fa allama al-injila wa fajjarta yanbu al-bayani muhammadan fasaqal hadisa wa nawala at-tanzila أرسلت موسى بالتوراة مبشرا وابن البتول فعلم الإنجيل da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fajjarta yambu albayani muhammadan fajjarta yambu albayani ina ma na fajjarta yambu albayani fajjarta shay'an in bakin famfo ya fashe ruwa sai ya me wa fajjarta yambu albayani muhammadan فسق الحديث وناول التنزيل in wani yace amma ba'adu anni khatibu wato in manzon Allah ce amma ba'adu to me kenan yambu albayan kenan Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'adu fama balu rijalin yashtarituna shurutan laysa fi kitabillah me yasa ne wa'ansu mutane suke sharuɗa sharadin da ba shi cikin littafin Allah ma kana min shartin laysa fi kitabillah fa huwa batil duk sharaɗin da bai dace da littafin Allah ba shari'ar Allah ba wannan sharaɗin batili ne batacce ne wa in kana mi'ata sharti ko da sharaɗin ya kai guda ɗari qada'ul lahi ahqqu hukuncin Allah shine fi cancanta wa shartul lahi awsab sharaɗin Allah shine fi karfi wa innamal wala'u liman a'taka mahallu shahid kenan wa innama alwala'u لمن أعتق كالمبي إنما الولاء لمن أعتق صلى الله عليه وسلم ينبوء البيان إلى محمد قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تؤتقها أنا عائشة تناسل تسيوة بيوة أنت تأتي بريرة كينا فقال أهلها سي وأنك ملكا بيوان سي سكتي نبيئتها على أن ولاءها لنا زام سير مكي أما زام رك وليت مهر أبدا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيتجي تفدى منظم الله صلى الله عليه وسلم قابلني فارو فقال سي منظم الله لا يمنعنك ذلك فإنما الولاء لمن أعتك لا يمنعنك بالتوكيد wannan sharaɗin da suka yi kada ya kuskure ya hana ki san bai wanki ɗanta ai ka'ida a wajen shari'ar Allah madaukin sarki innamal wala'u liman a'taka la liman ba'a an fahimta ala wa hadathani an malik an yahya bin sa'id an amra binti abdurrahman أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم أم المؤمنين تزوج عائشة أم المؤمنين أطف بيان كنا هو بدل بالمطابقة ما كل ما صح أن يكون أطف بيان صح أن يكون بدلا بالمطابقة فقالت عائشة سنة عائشة شيء إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمن ثمنك صب صبة واحدة wa otiƙaƙi fa'altu in suna so na ba su kudinsu na ‘yan taki ce da ba su kudin ba masu yan kai shekara tara ba yanzu ya biya ta kudin hannu fa zakarar zalika bariratu da ahaliha sai barira ta yi ta fada ma waɗanda ke mallakar ta ɗin fa la suka ce a'a mu ba za mu yadda ba za mu sayar mata amma muna rike da walicinmu illa an yakuna lana wala qala yahya ibnu sa'idin فزعمت عمرته أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله اشتريها وأعتقيها كسيتك أنت fa innamal wala'u liman a'taka ai shar shar shari'a ake dauka eh wal ma'dumu shar'an ma'dumun hukman an fahimta ai shari'a tace al wala'u liman a'taka la liman ba'a yasa duk duniya su hadu su ce al wala'u liman ba'a ba zai aiki ba sai shari'a al wala'u liman a'taka قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظور الله نهى عن بيع الولاء وعن هبته منظور الله يا هنا السير دا تجبنت الأمر كو لتفع يا هنا السير دا تبنت الأمر كو السير دا وليتك وليتك كو وليتك إيه wanne ne zai fi dacewa a nan wa an hibati ma'ana alwala'u din nan ba za a bayar kyauta ba ba za a sayar ba aka ce alwala'u luhumatun kalumatin nasab la yuba'u wa la yuhabu qala malikun imamu malik yace fil abdi yabta'u nafsahu min sayyidihi bawa ya sai kansa wajen ubangidansa ala annahu yuwali man sha'a zan sai kaina wajenka amma walici na zan ba duk wanda daga dama inna zalika la yajuz imam malik yace bai halatta ba me akan me yasa in duk wanda zai ba ko kyauta ko sayarwa kenan shi kuma an ce la yuhabu la yuba'u wa la yuhabu wa innamal wala'u liman a'taqa ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك mutum zai ce mabawansa ka mana jibintar al'amari ga koricinka ya ka ba wanda kaga dama ya ce bai halatta ba li'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala alwala'u liman a'taqa wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala'i wa an hibatihi فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له وأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة أي wannan kyauta kenan ya bayar kuma an hana an harabta wannan sura minti ba eh eh akwai shauran lokaci باب جر العبد الولاء إذا أؤتك باوا إن أكا إنتاشي zai sa walicin ya zamo nawa na wace ko nawa ne zai sa ya zamo na kaza ko na kaza ko na kaza shine jarril wala idza utika in aka yanta shi ala hadathani an malik an rabi'a bin abdurrahman anna zubair ibn al-awwab ishtara abdan fa a'taqahu zubair bin awam shi ya sai bawa sai ya yanta shi wani zalika al'abdu baruna min imra'atin hurratin wannan bawan yana da ƴaƴa wannan ƴaƴan uwarsu ƴa ce ba baiwa ba ce ba falamma a taka zubair da zubair ya yanta shi kala sai ce hum mawaliya ya ce ai ƴaƴan jibinta al'amarin su nawa ne wa qala mawali ummihim ce mawali umar yanzu suka ce bal hum mawalina a a mu ai mawalina ne namu ne fahtasamu ila usman ibn affan sai aka kai wajen sayyidina usman gashi ana ana rigima ana jayayya faqada usman lil zubair bi wala'ihim shi sayyidina usman yace ai zubairu shike da wali takansu ko walici su ko jibinta al'amarin su saboda i'timadan ala maza fa'ataqahu zubair أليس كذلك؟ قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد الله ولد أنت ما سعيد بن المسيب باواني ينادى من امرأة حرة ɗannan matarsa ce ta haife shi matan da ta haife shi matarsa da ta haife shi ya ce ba baiwa ba ce ba liman wala uku tuwa ke da walicinsu ko walitakansu ko jibinta al'amarinsu faƙala sa'idun shi sa'idu ya ce in mata abuhum in ubansu ya mutu wa huwa abdun lam yu'tab yana bai bawa ba ɗan tashi ba fa wala'uhum li mawali ummihim to jibinta al'amarin su na majibintin al'amarin uwarsu ne qala malikun wa mathalu zalika to shine ga ka'idan da sayyid ibn musayyib ya kawo kenan to imam malik sai zo karkashin wanne ya kawo misalai kamar guda biyu ko uku ko nawa wa mathalu zalika yace misalin wannan waladul mula'ana min al mawali dan da aka yi li'ani kuma daga bayi ne daga baiwa ce yunsabu ila mawali ummihi za a danganta shi zuwa majibintan al'amarin uwarsa fa yakuna lahum mawaliyahu sai su zama suke da jibinta al'amarinsa in mata warithu in ya mutu za su gaje shi wa in jarra jariratan aqalu anhu in ya je ya barna su za su je su biya diya wa in fa in itarafa bihi abuhu ulhika bihi li'ani akai sai daga baya uban ya zo ya yi tirafi ya ce ɗansa ne sai ce sai a bashi ɗansa wannan hukuncin duk ya ya canza kenan wa sara wala'uhu ila mawali abihi wani cin shi zama zuwa waɗanda ke jibinta al'amarin uban shi wa kana miratsuhu lahum gadon shi zai zama nasu wa aqluhu alaihim diyas da za a biya masa a kansu yake wa yujladu abuhu alhajja sai a yi uban nasa bulala a yi masa bulala hajji saboda mai ya yi mai ya yi kazar hajjin kazar imamu malik ke na eh kala maliku imamu malik ya ce وكذلك المرأة الملائنة من العرب حكا مچن da aka yi li'ani da ita kuma ba baiwa bace tana min al-arab baiwa min al-mawali ba min al-arab da min al-mawali baiwa idza atarafa zawjuha in mijinta da aka yi li'ani sa'an sai zo itirafi allazi la ana hadu waladaha wanda ya mata li'ani sai zo yi itirafi dan nasa ne sara bi misli hadhihi al-manzila sai ai mishi hukuncin da aka yi dazu إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين سيدي سورة رقوة قادر شدة نمينين نمينين دون مسلمين ما لم يلحق بأبيه ما تكم بأرسك الدشيق أبنش با كافين أرسك الدشيق أبنش أبنش وإنما ورث ولد البلاءنا الموالاة موالي أمه قبل أن يأترف به أبوه ya ce abin da ya sa aka faɗi wancan hukuncin ai kafin uban shi ya ce ina ya daɗa ya ce ɗansa ne li'annan lam ya kulla hu nasabun wala asabatu lokacin ba shi da dangantaka ba shi da asaba ta'asibi kenan asaba waɗanda suke kewaye da shi falan ma zama da nasabuhu sara ila asabatihi da uban shi zo yi tirafi ya dan ɗansa ne to ya zama kuma zuwa asabatihi kenan qala maliku imamu malik ya ce al'amurul mujtamau alaihi inda na al'amarin da yake ai ijima'i a kansa a wajen fi waladil abdi min mar'atin hurra cikin hukuncin ɗa na bawa amma uwar da ta haifi ɗan ya ce ba baiwa ba ce ba wa abul abdi hurru uban bawan ɗa annal jadda abul abdi ya juru wala a waladibnihi aljadda kakan aljadda abul abdi uban uban ya jurwala a wala ibnihi al-ahrar min imra'atin hurratin yarithuha ma dama abuhum abdan zai gaje shi ma tukan uban shi bawa ne fa in ataka abuhum raja'a al-wala'u ila mawalihi in aka yanta uban shi walicin ya dawo kan waɗanda ke jibinta al'amarin kuma wa in ma da huwa abdun kana al-mirasu wal wala'u lil jaddi in ya mutu yana bawa to gado da wala'i na kakansa ne وإن الأبد كان له ابنان هراني إن أكسام باوا ينادى آآ قدابيو أما آآ بابايبا فمات أحدهما سيئان سيموت وأبوه عبد ألوكة أبنش باواني جر الجد أبو الأبي الولاء والميراث كاكنس شيني زي قادي قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل إمام مالك يقع مسألة يتي baiwa aka ‘yanta ta tana da ciki ɗana cikinta aka ‘yanta ta wa zaujuha mamluku a lokacin mijinta bawa ne thumma ya atiku zaujuha qabla an a hamlaha sa'annan aka ‘yanta mijin nata kafin ta haifi ɗan tayin da ke cikin cikinta au ba da ma qada hamlaha ko bayan ta haifi ɗan inna wala'a ma kana fi batniha lillazi ataka ummuhu ai walici jibintar al'amarin ɗan da ke cikin cikinta na wanda ya ɗanta uwar ne li'an na zalikar walar ƙad kana asabahu rik saboda wannan ɗan ya taba mana bauta mana rikki da bauta ya taba shafansa kabla an tutaka ummuhu kafin a yanke uwarsa wa laysa huwa bi manzilati allazi tahmilu bihi ummuhu ba'da al-itaqa yace ba daidai yake ba da da wadda uwarsa ta dauki cikinsa bayan an yanta ta لأن الذي تهرب به أمه بعد الإتاقة إذا أعتك أبوه جر ولاءه قال مالك في العبد يستأذن سيده ما مالك يتي باوى ينمي إذني وجن أبن جدنسا أن أن يعتق عبدا له يأنت ونباوى ناش فيعذر له سيده سي أبن جدن يباش إذني نباك إذن جيك أنتاش إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد bawan da aka yanta walicin shi ko jibin da al'amarin shi na ubangidan bawan da ya nemi izini aka ba shi izini ne la yarji wala uhu li sayyidihi allazi ataka wa yana ataka babu mirasil wala lokaci ya cika sura minti ba ya cika اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم